saduwa a wannan yammaci na talata wanda dace da shida a sha shida ga watan da sani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan goma shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka sifatu salatin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam matashiyar magana wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu du'a'i fihi wannan kuma shine darasi na 22 wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu du'a'i fihi wato wannan babi yana magana ne kan wajibcin at-tashahhud al-awwal karatun tahiya na farko wa mashru'iyyatu du'a'i fihi da kuma bayani wajen shar'antuwar yin addu'a a wannan karatun tahiya din wato da yawa daga cikin malamai suna yin nuni da cewa karanta tahiyar farko a sallar da ake mata tahiya biyu karanta tahiyan farko ba wajibi bane mustahabbi ne ko sunna amma nan malam ya nuna mana wajibi ne karatun tahiyan farko sannan kuma an shar'anta maka cewa ka iya yin addu'a a cikin tahiyan farko kamar yadda ake a tabi ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلخ وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن والسنة إخفاؤه ثم كان صلى الله عليه وسلم sannan annabi tsara da mace tabbata gare shi ya kasance ya qara'u fi kulli raka'atayn at-tahiyya a kowace raka'a biyu yana karanta tahiya a duk inda ya raka'a biyu a sallah to zai zauna ya karanta tahiya wannan hadisi imamu muslim da abu awana suka ruwaito wa kana awwala ma yatakallamu bihi inda al-qa'ida at-tahiyatu lillah farkon abin da annabi ke faɗa da zaran ya zauna din shine at-tahiyatu lillahi babu wani zikiri ko wata addu'a da ke gabatan tahiya da ka zauna kawai sai ka fara da at-tahiyatu lillah as-salawatu wa tayyibat zuwa karshen abin da yake na tahiyya kamar yadda lafazzan za su zo nan gaba cikin bayani wannan kuma riwayan Imam al-Baihaqi kenan min riwayati Aisha bi isnadin jayyid kama qala ibn al-Mulaqqi wa kana idza nasiyaha fi rak'atayn al-ulayayn yasjudu lis-sahwi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya manta da karatun tahiyya a raka'o'i biyan farko a maimakon ya zauna ya tahiyya sai bai yi ba yasjudu lis-sahwi yakan yi sujuda ne ta rafkanwa a madadinta abin da ke nuna haka kuma hadisi ne na Bukhari da Muslim wa huwa mukharrajun fi irwa'il ghalil to anan kawai ya ce yasjudu lis-sahwi yakan yi sujuda ta rafkanwa wace irin sujuda yake kenan mutum ne ya manta bai karatun tafiya ba sai da zo karshen sallah me zai yi kenan kabli zai ko badi wa kana ya'muru biha fa yaqul annabi ya kasance yana yin umarni da ita at-tahiyya sai yace idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyat ila wato idan kun zauna a cikin kowace raka'a biyu to ku ce at-tahiyyat kaga nan malam ya nuna karatun tahiyya wajibi ne menene madogaran sa umarnin da annabi yayi idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyat idan kun zauna a kowace raka'a biyu to lalle ku ce at-tahiyyat kaga fadin sa cewa qulu ai fi'il al-amr fi'il al-amr kuma ana daukan shi a matsayin wajibci baka karkatar da shi zuwa ga mustahabbanci ko zuwa ga cewa sunna ne sai in wata karina ta nuna haka matukar babu karina al-amru al-mujarradu an al-qara'in yufidu al-wujuba dukkan al'amari duk umarni daga annabi ko daga aya matukar babu wata karina da ke tattare da shi da ke nuna mustahabbanci to ana daukan shi a matsayin wajibci annabi ce ku karanta tahiyya ila har zuwa karshen abin da ake karantawa na tahiyya wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan ɗayan ku ya zaɓa cikin addu'a irin abin da ya ba shi sha'awa irin abin da ya burge shi ya addu'a da shi wannan shine hujjar sheikh nasiruddin albani bisa ga shar'antuwar yin addu'a cikin tahiyya tunda annabi ce idza ka'attum fi kulli raka'ataini idan kun zauna a kowace raka'a biyu ku yi me ku yi tahiyya bayan kun yi tahiyya kuma sai me kowane ɗayan ku ya zaɓa addu'ar da ga ya dace ya roki Allah da ita kun fahimta ko kaga hadisin ɗaya ne kuma yana nuna a cikin kowace raka'a a cikin kowane raka'a biyu zaka yi wannan zaka yi tahiyya kuma zaka yi addu'a to ita tahiyya tilas ce amma ita addu'a din an shar'anta maka in baka yi addu'ar ba ka bari sai a ta biyu kana da sallah an fahimta ko kuma ba abin da zai biyo baya na cewa sai kai sujudu sahwi wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabahu ilay falyad'u Allah azza wa jalla bihi ɗayan ku ya zaɓi irin abin da ya ba shi sha'awa na addu'a ya roƙi Allah ta'ala da shi wannan hadisi imam nasa'i da imam ahmad da imam tabarani fil kabir suka rawaito bi sanadin sahihin qultu shaykh nasiruddin albani yace wa zahirul hadisi yadullu ala mashru'iyyati du'a fi kulli tashahhud zahirin wannan hadisi na nuna shar'antuwan yin addu'a a cikin kowace tahiya walau kana la yalihi salam ko da tahiyar da sallama bata biyo bayan ta kuwa wa huwa qawlu ibn hazm rahimahullahu ta'ala a wannan ne ma ibn hazm shi ma ya bada fatawa da wannan bayani ne ibn hazm shi ma ya bada fatawa ibn hazm zahiri to kaga ibn hazm kuma yana hujja da maganar sa tunda yana cikin malamai manya manya sosai da sosai dan imam zahabi ya riga ya masa sai da yace balaga rutubatal ijtihadi ya kai kololuwa a fagen donar ijtihadin fiqh an gane ko la iyaka yana da waɗansu ara da malamai suke da ta cewa a kai shi ma shan su daina zahabi ya yi nuni a kansa ya ce abin da ya sa littafinsa ba su yi albarka ba shi a tsammanin zahabi ya ce saboda ya yana faɗin bakakin magana ga manyan malamai idan aka saba maganarsa kowaye zai faɗi bakar magana a kansa ya wuce yace wannan magana da kuke magana akai laysa alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin aw qali aw qali sahibin aw tabi'in bal walal qiyas allazi taquluna bi yace babu hujja kan maganar ku a qur'ani da hadisi da maganar sahabi ko tabi yace ko qiyasin ma da kuke bada fatawa da shi shi ma bai dace ba baya da baya goyon bayan bai abin nan ba ibn hazm bata gagara bai faɗi kowace magana ya ga dama to amma dai wannan ba shi ke nuna cewa duk abin da ya faɗa kuma yayi kuskure ba akwai abubuwa da yake da dama ya dace da daidai yana da dalilai wa fi lafzin qulu fi kulli jilsatin at-tahiyyat a wani lafazin annabi ce ku faɗa a cikin kowane zama kaga kasancewarsa kowane zama ya shafi zaman farko da na biyu ku faɗa a cikin kowane zama ku ce at-tahiyyat duk wannan dalilai ne da ke nuna wajibcin karatun tahiyya wa amara bihi al-musii'a salati annabi yayi umarni da tahiyya ga mutumin nan da yake mona na sallan sa aidan kuma kama taqaddama anifan kamar yadda ya gabata can baya kadan wa kana sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuhum at-tashahhuda annabi ya kasance yana koyar da sahabbai karatun tahiyya kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an tamfar yadda yake karantar da su wata sura cikin al-qur'ani wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa sunnatu ikhfa'u sunna kuma shine ita tahiyya ana karanta ta ne a boye ba a karanta ta a bayyane yanzu karkashin wannan matashiyar magana mun fahimci al'amura kamar haka farko wajabcin karatun tahiya a cikin kowane zama sai mutum ya karanta a cikin kowace raka'a biyu sai mutum ya tahiya na biyu shar'antuwar addu'a ya halatta mutum ya addu'a dan annabi ya ce wali takhayyar ahadukum min ad-du'a ya ajabahu ilayhi falyad'u Allah azza wa jalla bi na uku yana nuna karatun tahiya kuma ana yin sa ne a surance ba a yin sa a bayyane na hudu kuma idan mutum ya bar tahiya bai yi ta fa menene zai yi yasjudu lis-sahwi sai ya sujudu sahwi to sujudu sahawi kuma malamai sun yi sabani dangane da sujudu sahawi wata iri ake yi akwai waɗanda suka ce duk lokacin da kai kowace irin rakalwa a duniya ba adi kawai za ka yi ba wani kabli akwai waɗanda kuma suka ce duk lokacin da kai kowace irin rakalwa kabli kawai za ka yi babu babu wani ba'adi imam malik ibn anas kuma shi yayi tafsir yace idan rabkanwar ka kare ne kai a cikin sallah to za ka yi ba'adi idan rabkanwar ka kuma rage ne kai a cikin sallah to za ka yi kabli wannan tafsilin sa kenan shi imam malik ibn anas an fahimta ko sannan kuma suka sake yin sabani kan cewa sujudu sahawi shin akwai bukatan sai mutum yayi idan mutum yayi sajidin guda biyu ya zauna sai yayi tahiya kafin yayi sallama ko ba zai tahiya ba waɗansu suka ce zai tahiya waɗansu suka ce ba zai ba dalilai masu karfi suna nuna annabi baya yin tahiya a sujudu sahawi an fahimta ko annabi bayan tahiyya da zaran kawai ya dago kawai sai ya ce assalamu alaikum sawa'un yayi kabli ne yayi ba'di ne ba a ruwaito ba cewa yana ya karanta tahiyya malaman da suka ce a karanta tahiyya cewa suka ya gudana a cikin tsarin sallah ma min taslimatin illa wa qablaha at-tashahhud babu wata sallama face sai tahiyya ta riga yi ta sai to wannan kenan a cikin sallah kuka ce sujudu sahwi kuma wani abu ne daban mai zaman kansa an kawo shi dan gyaran sallah sai a yi shi yadda annabi ya kara kara kara a rage yanzu can kiyasi kuka yi aikin annabi kuma gashi bai yi ba an fahimta ko to tunda ba babu sahwi muke ba shi yasa ban yalwanta magana akai ba sannan kuma sun yi sabani kan mutumin da ya kokonto a cikin sallah shin kabli zai ko ba zai yi a gaskiya dalilai sun nuna cewa shi kokonto din iri biyu ne idan mutum ya kokonto ya kama shi cikin sallah cewa raka uku ne ko hudu ne kuma ya kasance wannan kokonton bai rabu da shi ba yaqini bai zo masa ba to abin da zai gini sai ya gini kan yaqini shine ya dauka cewa raka uku ce sai ya karo ta hudu sai kuma ya meye sai ya sujudun ba'di amma annabi ya nuna idan mutum yayi kokonto a cikin sallah ka tashi a wannan raka'ar kana tunanin ta uku ce ko ta hudu ta uku ko ta hudu ka dai ci gaba da karatun Fatiha bayan rabin minti da fara karatunka kuma sai ya kini ya zo maka cewa kai ai tabbas wannan ta hudu ce dan ai na tuno cewa kaza da kaza yanzu wannan ta hudu ce to duk da haka kuma sai kai sujudun kabli kuma kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko siyahu tashahhudi matashiyar magana ta gaba wata siga daban-daban na tahiya as-siyaq jam'i ne na sigha wato lafuzzan da annabi ya koyar a tahiyya dan ita at-tahiyyatu ibada ce mai zaman kanta baka zaban lafuzzan daga kanka sai lafuzzan da suka tabbata daga bakin da bashi ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa allamahum sallallahu alaihi wa sallama anwa'an min sighi tashahhud annabi ya koyar da sahabbai nau'ika daban-daban na siga daban-daban kuma ta tahiyya awwalan na farko tashahhudu min mas'ud radiyallahu anhu qala tahiyan da aka ruwaito daga wajen Abdullahi dan Mas'ud kala yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tashahhuda annabi ya koyar da ni karatun tahiya wa kaffi baina kaffaihi tafin hannuna na tsakanin tafukan hannun annabi ma'ana ya kama hannuna ya sa tsakanin tafukan hannunsa ya rike ni haka ya koyar da ni karatun tahiya dan jan hankali na annabi sallallahu alaihi wa sallam kama yu'allimuni surata min alquran ya karantar da ni tamfar yadda yake karantar da ni sura ta alqur'ani ga abin da yake at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin fa innahu idza qala zalika wannan baya cikin tahiyya din da yace fa innahu idza qala zalika idan bawa ya riga ya faɗi waɗancan lafuzza assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin asaba kulla abdin salihin fis sama'i wal ardi ya shafi kowane bawa na gari a sama ko a ƙasa cikin mala'iku ko cikin aljanu ko mutane daga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin me zai biyo baya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine karatun tahiyya in ji abdullahi dan mas'ud yace annabi ya koyar da ni lafazan ga su kamar haka at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun ji lafazin ko saboda wannan abin da ke tsakanin kausain abin da ke tsakanin bracket guda biyu karin bayani ne Abdullahi dan Mas'ud yace wa huwa baina zaharanina haka muke faɗa lokacin annabi na tsakanin mu wato kafin Allah ya karɓi rayuwarsa falamma qubit yayin da Allah ya karɓi rayuwar annabi kuma kulna sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi a madadin assalamu alaika ayyuhan dukkan lafazan tahiya saboda me littifaqi shaykhaini alaihi saboda imamul bukhari da imamu muslim duk sun roito wannan lafazin duk a cikin lafazan tahiya ba wanda yake mafi inganci ta fuskar riwaya sama da wannan al-imam al-bukhari al-imam muslim ibnu abi shayba as-siraj wa abu ya'la fi musnadihi duk sun roito wannan قلت ما لا يتي وقول ابن مسعود الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي abin da yake nufi sahabbai a datan sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sal'a fi tashahhudi a lokacin karatun tahiyya wan nabi sallallahu alaihi wa sallam hayyun alhalin lokacin annabi na da rai falamma mat yayin da Allah ya karɓi rayuwar annabi adalu an zalika sai suka kaucewa wannan lafazi na assalamu alayka ayyuhan nabi wa qalu sai suka rinka cewa assalamu ala nabi mala yace wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam ba makawa abin nan da sahabbai suka yi zanto annabi ne ya nuna masa hakan ba wai sun yi da son zuciyarsu ba lokacin annabi na da rai a karatun tahiyya sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah bayan annabi ya bar duniya sai suka rinka cewa assalamu ala nabi dan maganar alayka da kaful khitab annabin bayan da haka sai kawai sai assalamu ala nabi su kawo ismun zahir wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ko wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan abu da muka ce anna aisha radhiyallahu anha kazalika kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi salati haka aisha ta kasance tana karantar da mutane tahiya a cikin sallah sai ta ce assalamu ala nabi ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wato bayan annabin ya bar duniya kenan rawahu sirat fi musnadihi as-sirat ya rawaito wannan a cikin musnad dinsa an gane ko wal mukhlis fil fawaid bi sanadaini sahihain an hada sanadi ingantattu guda biyu daga aisha kaga wannan hadisi gashi cikin bukhari gashi cikin muslim cewa lokacin annabi na da rai sahabbai suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bayan annabi ya bar duniya suna cewa assalamu alan nabi wa rahmatullahi amma idan ka ce mutane haka sai su dauka cewa kamar wani bakon abu ne kuma kar ku dauka Sheikh Nasiruddin Albani shi ya fara fahimtar wannan daga wancan hadisi a'a gashi dai abinda Abdullahi dan Mas'ud ya bada shaida cewa su sahabbai haka suke kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da su suna karantar da mutane tahiya ita ma sai ta ce ku ce assalamu alan nabi ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن هجر الأسقلاني يا فدا يتي هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن زيادة حديثي wadda Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin annabi na dare muna cewa assalamu alayka bayan Allah ya karbi rayuwarsa ko na cewa assalamu ala nabi mala yace maganar su cewa assalamu alayka bi kafil khitabi da kaf na wanda ake magana da shi wannan sun yi hakan ne fi hayatin nabi lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya rasu kuma tarakul tarakul khitaba sai suka daina yin amfani da kaf ta al khitab wa zakaruhu bi lafz al ghaiba sai suka ambaci annabi da lafazin wanda baya nan fa faru yaquluna sai suka kasance suna cewa assalamu ala nabi wannan hafiz ibn hajar al asqalani kenan kaga albani yana yana da wanda suka riga shi wa qala fi mawdu'in akhar a wani wurin daban ga abin da yace qala subki tajuddin subki ya faɗa fi sharh al-minhaj a cikin littafin sharh al-minhaj ba'da an zakara hadhihi riwayata inda abi awana ta wahda bayan ya ambaci wannan riwaya shi ya dangana ta zuwa ga abu awana kadai sai yace me in sahha hadha an sahabati dalla ala anna al-khitaba fi salami ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ghayr wajib yace matukar wannan hadisi in dai ya inganta haka sahabbai suka yi to wannan na nuna yin amfani da kaful khitab assalamu alayka ba'da annabi bayan ko annabi ya riga bar duniya gairu wajib wannan ba wajibi bane ba sai a dana amfani da shi yace matakar wata riwaya ta inganta daga wajen sahabbai me yasa yake kokontar riwaya ta shi ya danganta hadisi ne zuwa ga Abu Awana wanda ta iya riwaya inganta bai inganta ba amma gashi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ina maganan ko ko ko ya inganta ko bai inganta ba magana ta kare kuma fa yuqalu subki yace sai a ce assalamu ala nabi haka yi kamata a ce in dai wuce riwaya ta inganta kaga albani ya sake kawo wani malami qultu albani yace qad sahha bila rayb ai ko shakka babu hadisi ya riga inganta ya subuki yani li subuti zalika fi sahih bukhari yace domin abu ya riga ya tabbata cikin bukhari wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan albani yace ina da wani hadisin da yake wa wannan mutaba'a hadisi mai mutaba'a shine ya kawo wani abin da yake fa'idantar da wannan hadisin ta wani sahabin daban ba sahabin wancan hadisin ba ta wani marwayacin daban ba marwayacin wancan hadisin ba an gane ko yace ya riga ya tabbata qala abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani ya faɗa a cikin musannaf ɗinsa akhbarani ibn jurayj qala akhbarani ata أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي gashi nan riwaya cikin abin nan littafin Abdurrazzaq na al-Musannaf magana an ruwaito ta ne daga Afa Afa shine Ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas yana cikin manyan tabi'ai a garin Makka shi Afa Ibn Abi Rabah yake cewa me anna sahabata kanu yaquluna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam hayy sahabbai sun kasance suna faɗa alhalin annabi na da rai assalamu alayka ayyuhan nabi falamma mat yayin da annabi ya bar duniya qalu assalamu ala nabi sai suka rinka cewa assalamu ala nabi albani ce wa hadha isnadun sahihun wannan sanadi ne sahihi babu wani ta cewa akan sa kaga sai ƙara malaman ake abdullahi dan mas'ud aisha cikin sahabbai abdullahi dan mas'ud ba ya faɗa bane a matsayin ra'ayinsa ya faɗa ne a matsayin yana wakiltar sauran sahabbai dan yace kulna dukan mu sai muka rika cewa kaga ya wakilta sauran ne ba kuma a samu wanda ya masa musu bai ce ba haka bane ba aisha ta zo karantarwa ta ce kawai ka ce assalamu ala nabi lokacin nan annabin baya da rai sai ta faɗa haka to ga hafiz ibn hajar ga tajuddin subki kafin su gaba ɗaya can ga ata'u bin abi rabah cikin manyan tabi'ai malamai a zamanna daban-daban duk sun tafi kan wannan matafiya yace wa amma ma rawa sa'id ibn mansur min tariqi abi abidata ko abi ubaidata bin abdullah ibn mas'ud an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama allamahu mutashahhid fa zakara amma riwayan sa'id ibn mansur kuwa wanda ya ruwaito daga abi ubaidata ibn abdullah ibn mas'ud wanda ya karbo daga babansa abdullah dan mas'ud cewa annabi ya karantar da su tahiya fa zakarahu sai ya ambaci hadisin qala yace fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abba ce inna ma kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabi abinda muka kasance muna faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi iz kana hayyan yayin da annabi ya zanto yana dare fa qala ibn mas'ud fa qala ibn mas'ud hakaza allamana wa hakaza nuallimu fa zahiruhu fa zahirun anna ibn abbas qalahu bahasan wato shi abdullahi dan abbas yace tun annabi na dare mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu an gane ko wato kamar shi yana inkari ga cewa dan mai bayan ya mutu za mu canja mu ce assalamu ala nabi fa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace haka za allamana wa haka za nu'allimu haka yi karantar da mu haka za mu karantar an gane ko fa zahiru anna hadha qala ibn qala ibn abbas bahasan yace zahirin abin da zamu fahimta anan ibn abbas da ya faɗi maganar da a iya fahimtar kamar yayi inkarin wancan matafiya ta Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wannan ne a matsayin mai ijtihadin sa mai nazarin sa mai binciken sa shi da kansa wa annabi da Mas'ud lam yarji ilahi Abdullahi dan Mas'ud kuma bai koma ya koyi bayan Ibn Abbas ba sai ce kai ga yadda annabi ya koyar da mu haka zamu yi ba za mu abin nan ba lakin riwayata abi ma'mar asah sai dai riwayan Abu Ma'mar ta fi wannan inganci يعني رواية البخاري أنا نفر رواية تكون بخاري لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه دما أبا عبيدة كو أبا أبيدة آه لم يسمع من أبيه لم يسمع من أبيه بيجي ما كان دقبا بي رواية دقبا جنب أبان سبا والإسناد إليه مع ذلك ضعيف sanadin zuwa gare shi kuma da'ifi ne ma'ana ko da kaga wancan magana ta Abdullah dan Mas'ud sanadin da'ifi ne wa kad naqala kalam al-hafiz hadha jama'atun min al-ulama al-muhaqqiqin maganar hafiz ibn hajar duk wannan ibn ibn hajar ya kawo dinnan yace maganar hafiz ibn hajar dinnan da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiquna sun ciro ta amsal al-qustulani kamar al-imam al-qustulani wa zarqani wal laknawi wa ghayruhum fartaduhu duk suka yadda da wannan batu nashi wa lam yata'aqabuhu bi shay bas ne mutun gyaran sa ba da wani abu wadal bahas ma zalika tatimmatun zakartuha fil asli yace wannan bahasin kuma yana da wani ciko da mun ambace shi a asalin littafi ma'ana dai wannan shine abin da malam Yusuf gutsuro mana ta wannan babu mu koma kan lafazin at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi yayin da kace at-tahiyatu lillahi ma'anarsa dukkan lafuzza da suke nuna dawwamar uban dukkan lafuzza da suke nuna dawwama suke nuna mulki lillahi sun tabbata ga Allah ne ba sa tabbata ga wani sai shi duk wani lafazi da yake nuna dawwama yake nuna rashin farko yake nuna rashin karshe wa yake cancanta a bashi Allah kaɗai shine ma'anan attahiyatu lillahi was-salawatu haka dukkan waɗansu addu'o'i as-salawat anan jam'i na as-sala as-sala anan gurin a ma'ananta na addu'a dukkan wani lafazi na addu'a ma'ana du'a wa ibada kenan ko wanda ake yi dan girmama shi kamar subhanallah wa kamar tasbihi kamar hamdala kamar hauƙala da sauransu duk wannan shi ma lillahi tabbatacce ne ga Allah wat-tayyibat haka dukan waɗansu dadadan kalmomi shine abin da at-tayyibat waɗansu malamai suka ce shi at-tayyib ma tala min al-kalami wa hasuna zancen da yayi tsawo kuma ya zanto mai kyau to shine at-tayyib wa hasuna an yusna bihi ala Allah ta'ala wanda ya dace a yabi Allah da shi kadai duna ma la yaliku bi sifatihi banda lafazin da bai dace da siffofin ubangiji ba mimma kana al-muluku yuhayyawna bihi daga cikin lafazin da ake gayyada sarakunan duniya da shi wannan bai dace da ubangiji ba a zabar mu Allah lafazin da suka dace da shi sarakunan duniya ana gayyada su ne da lafazin da suka dace da su da suke nuna gajiyawar su a ce ya mai dubun dawaki gwargwadon yawan dawakin gwargwadon ajizancin sa kenan amma Allah sai ya ce ya makadaici shi kadai lillahi al-wahidul qahhar eh allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga kada ita ce kenan wanda ya dace da shi da an zuga shi da mai dubun dawaki ajizanci aka tara masa in an ce dubu biyu kuma ajizanci ya kara ninkuwa kenan in suka kai dubu uku suna yawa ajizanci na kara tabbata dan wato dawakin su za su nuna shi in babu su babu shi saboda haka lafazin da ake ga yadda mutane da su ba sa dacewa da ubangiji dan shi Allah ko da wani lokaci yana daukan sifa ne mafi girma للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم Allah shi ke da almasalul a'ala bi ma'ana alwasful a'ala sifa mafi zama kololuwa ta dace da ubangiji wadda ke nuna bunƙasa da kadaitaka da kamala wadda bata kunshi ta waya ba min jami'il wujuh ta kowace irin fuska ina fatan kun fahimta assalamu alayka lafazin assalam ma'anarsa at-ta'wizu billahi wa tahsinu bihi fa inna salama ismun lahu subhanahu taqdiruhu Allahu alayka hafizun wa kafir idan an ce assalamu alayka ayyuhan nabi ma'anarsa aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi to abinda wannan yake nufi at-ta'wizu billahi neman mafaka zuwa wurin Allah kana nemawa annabi mafaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kana nemawa annabi kariya shine wa tahsinu bihi neman tsari wurin Allah ta'ala fa inna salam masmullahu subhana domin lafazin assalam suna ne na Allah wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalam assalam suna ne na Allah taqdiruhu kaddara yadda ake kaddara ma'anan wannan kalma in ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kana nufin Allahu alayka hafizun wa kafilun Allah shine mai kariya gare ka Allah shine mai jibintar lamarinka wato kana roƙawa annabi Allah ya ƙara bashi kariya bisa kariyar da ya bashi da kana ƙara neman masa ƙarin matsayi a wajen Allah subhanahu wataala to shine waɗansu malamai suke cewa to me zaka ƙarawa annabi kai kuwa domin kafin ka faɗa dama yana da matsayi faɗin ka zai ƙara wani abu to idan ba zai kara koyo mai hikimar cewa ka ce shi ne suka ce daga cikin hikimomin da ke cikin cewa ka ce kai faɗar ka ɗin sai a baka lada dan kar kai hasarar lada amma ko baka faɗa ba annabi matsayin sa na wajen Allah gaba kai saka rage masa ba sallallahu alaihi wasallam amma kai ka kara samun lada kai ake wa gata ka ji a jikinka kai ake wa gata ka yi amfani da wannan lafazin dan ka samu lada wurin Allah amma baka da annabi da koyo ba dangane da matsayin da yake da shi wajen Allah sallallahu alaihi wasallam gane ko wa rahmatullahi wa barakatuhu wato amincin Allah ya tabbata gare ka ma'ana tsari da kiyayewarsa duk ya tabbata gare ka wa rahmatullah da kuma rahama din tashi shi ubangiji wa barakatuhu da albarkatunsa idan an ce albarka shine yawan alkhairi na ubangiji duk ya tabbata gare ka yani huwa ismun li kulli khairin fa'idun minhu ta'ala ala dawami idan an ce albarka suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi wanda mabubbugarsa Allah ta'ala suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi wanda mabubbugarsa Allah ta'ala alad dawami madimancin alkhairi wanda baya yankewa to kaga lafazzan da mutum ke yin amfani da su yayin da yazo karatu tahiyya kaga sun kunshi girmama Allah sun kunshi kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko na biyu daga cikin lafazzan tahiyya mun ji wancan tahiyya lafazi na farko mu kara karanta shi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كاغا أولنا رواية باب أش... باب وحده لا شريك له to sai a wata riwayan da bayyana in za ka yi wannan babu wannan wahada wala shirika lahu ce na biyu ta shahudi ibn abbas tahiyar abdullahi dan abbas qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi riwayatin abduhu wa rasuluh wannan shine lafazin tahiyar abdullahi dan abbas wanda ya rawaito wannan hadisi shine al-imamu muslim da kuma abu awana wa shafi'i da imamun shafi'i an gane ko can daga kasa imamun nawawi yace kala nawawi taqdiruhu wal barakat was salawat wat tayyibat yadda ake kaddar al barakat was salawat wat tayyibat kuma fi hadisi ibn mas'ud wa ghairihi lakin huzifat al waw ikhtisaran ana nufin at-tahiyyatu lillahi wal barakatu lillahi as-salawatu lillahi at-tayyibatu lillah wato wato akwai wawun wawun a tsakani at-tahiyyatu wal barakatu was salawatu wat tayyibat amma sai aka shafe wawun din nan ikhtisaran dan takaita magana wa huwa ja'izun ma'rufun fil lughati imam an-nawawi yace wannan ko ya halatta sanannen abu ne a lugar larabci wa ma'anar hadith ma'anan hadisi shine inna tahiyyat wa ma ba'daha lalle at-tahiyyat kalmomin da ke nuna mulkin Allah da dawamarsa wa ma ba da hada abin da aka ambata a baya na albarkat da as-salawat da at-tayyibat mustahiqqatu lillahi ta'ala ababan tabbatarwa ne ababai da suke cancanta ga Allah kadai wala tasluhu haqiqatuha li ghairihi waɗannan lafazan dukan su ba sa dacewa da wani a duniyar nan sai Allah ta'ala dan duk wanda ba Allah ba gajiyayye ne Allah kadai shine wanda yake da kamala wanda ba gajiyayye ba ta'ala an fahimta ko تشهد ابن عمر تهيا تأكو تهير دا أكر ويتو دا عبد الله دا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya faɗa cikin karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah qala ibn umar zidtu fiha wa barakatuh abdullahi dan umar yace a cikin wannan na ƙara kalmar wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له أتكن ون اللفظينا قار كلمر وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقعد لفظين دب ون زيادة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الرواية كما تعبد الله دم أم تعبد الله دم عمر تتهيا أبو داود ندى إمام الدار قطني سكر ويتو دار قطني هذا حديث صحيح to wajen wannan cewa yace zittu fiha ma yace ya kara kalmar mabarakatuhu ko ya kara kalmar ma da wala shirika lahu ma da yace hatani ziyada tani sabita tani fit tashahudi an annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ziyada guda biyu da Abdullah da Umar ke cewa na kara su yace malai yace sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallam yazid habun umara min indi nafsi Abdullah da Umar ba wai ya kara su bane daga karan kansa wa hashahu min zalika Allah tsare shi da yin haka innama akhadhaha an ghairihi min as-sahaba abin nufi shi a ruwayar sa babu wannan a ruwayar waɗansu sahabbai akwai dan haka sai ya ƙara ta cikin wannan kin innama akhadhaha an ghairihi min as-sahabati alladhina rawawha anhu sallallahu alaihi wa sallam ya karɓi wannan ziyada ne daga wajen sahabban da suka ruwaito daga annabi fazadaha huwa ala tashahhudihi alladhi sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wa sallam mubasharatan sai ya ƙara wannan ziyada kan abin da shi ya ji daga wurin annabi kaga kenan ba da ijtihadin sa bane ba domin ka'idan ibada ba a yin ijtihadi sai abin da nasi ya tabbatar kun gane wannan da kyau na hudu tashahhudu abi musa al-ash'ari tahiyan da aka ruwaito daga abdullah ibn qais shine abu musa al-ash'ari Allah shi kare da a gare shi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya ce wa idza kana inda alqaidati ba nan ne farkon hadisin ba hadisin ya koro ababan da mai sallah zai yi har aka zo inda malam ke son ya kafa hujja wa idza kana inda dan haka kaga yayi dash dash dash wana ya shafe wadansu jumloli cikin hadisin kenan wa idza kana inda alqaidati idan ya zo wurin zama kuwa falyakun min awwali qawli ahadikum ya zanto yana daga cikin farkon abin da ɗayan ku zai faɗa at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كن جوانا لفظ النشكو التحيات الطيبات الصلوات لله assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan shine karshen riwayarsa abin da ya biyo baya ba cikin lafazin tahiyya bane ba sab'u kalimatin hunna tahiyyatu salati yace kalmomi guda bakwai sune tahiyya a cikin sallah wato yana nufin kalmomin da ya kirgo mana dinnan kalmomi anan yana nufin jumloli kenan an gane ko wannan riwaya imamu muslim da abu awana da abu dawud da ibnu majah suka rawaito to me yake nufi da cewa jumloli ne guda bakwai mu kirga mu gani ya zamu su zama bakwai التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تو يا كيرجن زي زما guda bakwai ne to ya zame ina ne karshen ta farko wato at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah ta farko kenan assalamu alayka ayyuhan nabi biyu kenan wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh haka ne ba sun zama shi ne faida ka wannan kirgin assalamu alayka assalamu alaina sai zan to jumla ce mai zaman kanta wa ala ibadillahi salihin ma'ana assalamu ala ibadillahi salihin kenan sai zama to sune bakwai kenan tashahud Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na biyar daga cikin lafazan tahiyya tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullah daga wato Umar ibn al-Khattab kana radiyallahu anhu yu'allimu an-nasa at-tashahhud wa huwa 'ala al-minbar kaga malaman sunna kenan ya kasance yana karantar da mutane tahiya akan mimbari ya hau ya ce jama'a ga tahiya ya karanto aji saboda kowa ya iya kowa sai ya koyi sunnar annabi ya kulu ya ce faƙulu ku ce at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى زوا قرشي مثل التشهد ابن مسعود آتو زوا زوا قرشي كتن كتن تحيات مسعود wato kenan idan ya ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah واشهد ان محمدا عبده ورسوله wato ba kalmar la sharika lahu a cikin tahiyar Abdullahi dan Mas'ud kun gane ko yace ila zuwa karshe mislu tashahhudu mislu tashahhud ibn Mas'ud kwatan kwatan tahiyar Abdullahi dan Mas'ud wa ya rawaito wannan kuma Malik wal Baihaqi bi sanadin sahih al Imam Malik ibn Anas da Imam al Baihaqi bi sanadin sahih wal hadithu wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al marfu' a nan za mu lura umar dan khattab ya ce ku ce bai ce mana annabi ya ce mu ce ba kaga zama hadisi mawquf kenan eh duk ɗaya ne ai idan mun ce malik gurbe haƙi ko mun ce rawahu malik gurbe haƙi duk ɗaya ne ai ban ji ba to anan dai kan babu as-salawatu at-tahiyyatu lillah الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك sai ku wannan kun ga dai na dai original ne na ku duk photo start saboda haka ni yanzu zan amintu da nawa har sai in mun koma cikin malik cikin cikin muwatta na imamu malik da da kuma riwayar baihaqi kafin sati mai zuwa duk ku koma cikin sunan baihaqi da littafin muwatta na imamu malik ku gani akwai kalmar wannan idan babu ita to kun ga naku ne kenan aka samu kuskuren da ba idan kuma wato idan babu ita nawa ne daidai kenan naku ne aka samu kuskuren da ba idan kuma akwai ta wato nawa ne aka samu kuskuren da ba ake yan sai mu koma zuwa ga asali kun gane ko daga nan zuwa sati mai zuwa suwa za su suwa za su binciko al-mutta ne imam malik ba wani wahala da sunan al-baihaqi mala ya sunan ka to eh wa Suleiman da Mustafa da Waguma da Malam Awwal da Alhaji Yusuf to duk za ku binciko insha Allah ta'ala an bayyana wannan da kyau mala yace wal hadisu wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al marfu hadisin duk da mawquf ne Umar yace ku ce kaza to amma ana daukar shi daidai da annabi yace لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي ولو كان رأيا dan sanin na abu ne ba a irin wannan abu ba a faɗin shi da ra'ayi dole ya zanto ya ji shi daga bakin annabi walau kana ra'ayan lam yakun hadha alqawl min adh-dhikri aw la min ghayrihi min sa'ir adh-dhikri kama qala ibn abd al-barr tanbihun laysa fi kulli siyag al-mutaqaddimati ziyadatu wa maghfiratu a cikin dukkan sigogi na tahiyya din nan ko da shi ba mu je karshe ba kuma na shida tashahhudu aisha ta hiyar da aka rawaito daga Aisha Allah ta kare da a gare ta qala al-qasim ibn muhammad eh daga cikin manyan tabi'ai shine al-qasim ibn muhammad in ban manta ba yana cikin fuqaha us-sab'a yace kanat Aisha tu'allimuna at-tashahhuda wa tushiru bi yadiha taqul Aisha ta kasance tana karantar da mu tahiya ya kuke ta surutu babu anaku kun gani tabbas ya zama naku fotostat a'a wanda suka ce babu ai babu din kenan ko dan kuna da shi sai ku yi shiru su na su babu tashahhudu aisha sai ku rinka rubuta wanda yake da sauran rubutu na shida tashahhudu aisha ta قال القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد ɗaya daga cikin fuqahu saba a lokacin tabi'i yace kanat aisha tuallimuna at-tashahhuda kanat aisha tuallimuna at-tashahhuda Aisha radiyallahu anha ta kasance tana karantar da mu at-tahiyyatu wa tushiru bi yadiha tana mai ishara da hannunta ta kulu tana cewa ga abin da za ku ce at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala nabi sai ta ce assalamu ala nabi kaga mahallu shahid ko bata ce ba assalamu alayka dan tana koyar da tabi'ai lokacin ba annabi ta ce ku ce at-tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala nabi ila zuwa karshe tashahhud ibn mas'ud zuwa karshen tashahhudin abdullahi dan mas'ud ma'ana assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan riwaya kuma a ibn abi shayba ya ruwaito wa sirraj wal mukhallas kama taqaddama wal bayhaqi wa siyaq lahu al mukhallas dan da ba mun ce mukhlis al mukhallas kenan dan na an yi wasali a haka malam yayi tambihi ko tambihun shi ma akwai anakum laysa fi kulli sighil mutaqaddimati ziyadatu wa maghfiratu a cikin dukkan sigogin tahiyya da suka tabbata daga annabi babu ƙarin kalmar wa maghfiratu fala yutaddu biha dan haka ba a kirga ta cikin tahiyya wadansu suna tsarawa assalamu alayka wa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu sai sai wa maghfiratu malai ce duk cikin sigar da annabi koyar babu kalmar wa maghfiratu da haka fala yu'taddu biha ba a kirga ta a cikin tahiyya walidalika ankaraha ba'du salafi da haka da yawa daga cikin malaman salaf suka yi inkarin wannan farwa tabarani bi sanadin sahihin an talha ibn musarrif qal زاد ربيع ابن خيثم في التشهد وبركاته ومغفرته yace rabi ibn khaisam yayi kari cikin tahiyya ita ce kalman wa barakatuh a kalman wato wa magfiratuhu bayan wa barakatuh فقال القمة نقف حيث علمنا سي القمة يتي دشي كاي مو زامو تسايا daidai inda aka koya mana assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba za mu karo wani magafiratuhu ba wa alqamatu talaqa hadha al-ittiba'a min ustazihi abdullah ibn mas'ud albani yace kaga alqama kuwa ya koyi wannan biyayya ga sunna daga malamin sa shine abdullah dan mas'ud faqad rawa annahu faqad ruya annahu kana yu'allimu rajulan at-tashahhuda an ruwaito cewa abdullahi dan mas'ud ya kasance yana karantar da wani mutum tahiya falamma wasala ila qawlihi ashhadu an la ilaha illallah yayin da yazo karshen kalmar ashhadu an la ilaha illallah qala ar-rajulu sai shi dalibin da ake koyawa yayi azarbabi yace wahdahu la sharika lahu fa qala abdullahi sai abdullahi dan mas'ud yace huwa kazalika i Allah kan shi kadai ke bada abokin tarayya lakin nan tahi ila ma ullimna sai dai ba za mu karasa wannan ba za mu sai ce alhamdulillah wassalamu ala rasulillahi sai ce gaskiya ne alhamdulillah kuma gaskiya ne assalamu ala rasulullah yake cewa amma abin da muka ji da bai ta bakin annabi alhamdulillah cire wannan wassalamu ala rasulullah din ba nan ne mahallin ta ba a gama biya sunna ba kari kar ka tafi ai kalma ce kyakkyawa yanzu baka san annabi kar ai masa sallama ka san yanzu ne haka dan bid'a zai ce da kai wassalamu ala annabi ai sallama ne ga annabi wato kaji maki annabi ka ki ai masa amma kaga Abdullah dan dan Umar yace kaga annabi ko da ko da mu alhamdulillah ala kulli hal ba wani karman wassalamu ala rasulullah nan ba mahallin ta bane baya cikin abin da ya koyar da mu ana wannan bai hana kalmar annabi ya tantance ta ba amma a waɗansu mahallan da ya koyar cewa mu ce a can za mu ce kar mu ɗauko ta inda bai ce ba mu ce yadda sunna take kenan ba san ba san zuciya ce wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud akhrajahu at-Tabarani fil Awsat bi sanadin sahihin in kana al-Musayyib al-Kahili sami'a min ibn Mas'ud yace sanadi ne sahihi idan dai al-Musayyib al-Kahili ya ji daga Abdullahi dan Mas'ud kansa to sai abu na gaba as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaguha salati ga annabi da inda ake yin salatin da kuma sigogin salatin ababe guda nawa kenan guda uku wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghairi annabi ya kasance yana yawa kansa salati a cikin tahiyya ta farko da ma wadda ba ta farko ba ma'ana ta farko da ta biyu duk annabi na yawa kansa salati wannan riwaya abu awana ya rawaito fi sahihihi wan nasa'i da imamun nasa'i wa sanna zalika li ummati haythu amarahum bis salati alayhi ba'da salami alayhi annabi ya sunnatawa al'umma sayin hakan yin salati gare shi cikin tahiya ta farko da tahiya ta biyu haythu amarahum bis salati alayhi ba'da salami alayhi annabi ya ce mu yi masa salati bayan mun yi masa sallama dan a cikin tahiya muna ce assalamu ala nabiyyi to kuma sai mu zo mu yi mai daga baya sai mu zo mu yi salati dan shine ciko tunda Allah ya hada su a aya bai kamata mu raba su ba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima duk wanda ya karanta tahiya yace assalamu alayka ayyuhan nabi ya ansa umarnin wa sallimu taslima amma in bai salati ga annabi bai ansa umarnin sallu alaihi ba kuma kun ga wannan ma dalili ne kan cewa kowace tahiya da ta farko da ta biyu sai ka karanta me salati ga annabi kun fahimta da kyau dan anan ne zaka hada ayoyin abinda aya ta nuna gaba daya sallu alaihi wa sallimu taslima karka ce to ai an fara ambatan sallu sannan aka ce wa sallimu sai ka ce adafin da aka yi da wawun ne dan an yi adafi da wawun baya nuna cewa wannan ne na farko wannan ne na karshe sai mu ga wanne annabi ya fara yi Allah da ya nuna mai abu guda biyu wanne za mu fara gabatarwa mu gabatar da wanda annabi ya gabatar Allah da ya kawo da wawun ba dan yana nufin cewa dole salati za a fara yi kafin sallama ba saboda al'atafi bil wawi la yaqtadi tartiba an fahimta ko وسن لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه ما ليتي فقد قالوا يا رسول الله لم بعد كسا صحابي سكتي يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد أي في التشهد من سيدا أيكي مكة سلمة سنة نفهم أتكين تهيا فكيف نصلي عليك تو يا زامي مكة صلاة قال قولوا اللهم صل على محمد سيتي كتي اللهم صل على محمد زوا كرسي فلم يقص تشهدا دون تشهد النبي بكيب أنت ونتهيا بابن دواني ونغانيكو dukkan wata tahiyya zaka yi fa fihi dalilun ala mashru'iyyati salati alaihi fi tashahhud al-awwal aidan wannan dalili ne bisa ga shar'antuwar yin salati ga annabi a cikin tahiyyar farko kuma wa huwa madhhabu al-imam shafi'i kama nassa alaihi fi kitabihi al-umm wannan shine madhhabin imam shafi'i kamar da ya furta haka da kansa a cikin littafin sa al-umm wa huwa sahihu inda ashabihi shine mafi ingancin magana wurin mabiya mazhaban shafi'iyya kama sarraha bihi an-nawawi fil majmu' kamar da imam an-nawawi ya bayyana hakan cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab wastazharahu fi ar-rawda ya kuma inganta shi ce shine magana mafi karfi a cikin littafin rawda na shi wato rawdatu dalibi ne kenan wa huwa ikhtiyar al-wazir ibn hubayrata ko al-habira al-hanbali fil ifsah shine abinda al-wazir ibn hubayra ko habira ya ambata wato a cikin littafin sal ifsah wanda dan mazhabar hanbaliya ne kama na kala ibn rajab fi zail at-tabaqat kama yadda ibn rajab ya ciro daga gare shi a cikin zail at-tabaqat al-hanabila kenan wa karrahu kuma ya tabbatar da shi wato kaga ba yan shafi'iyya kadai ba kenan waɗansu daga cikin hanabila sun tafi kan wannan wa qad ja'at ahadithu kaseeratu fi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhudi hadisai da yawa sun zo waɗanda suke nuna yawa annabi salati cikin tahiyya وليس فيها ايضا التخصيص المشار اليه a cikin hadisan ba abin da ya nuna keɓance ta hiyar ƙarshe cewa ita kadai ake yin salati banda ta biyu bal hiya ammatun bari hadisan duk sun game kowace tahiya ta farko da ta biyu tashmalu kullu tashahhudin sun shafi kowace tahiya cikin sallan farilla ko nafila wa qad awrattuha fil asli ta'liqa na kawo waɗannan lafazza nan salatai a cikin a cikin asalin littafi ta'liqan wa lam urid shay'an minha fil matni li'annaha laysat ala shartina yace da yawa daga cikin hadisan ya kawo su cikin ta'liqi amma bai kawo su a cikin matanin littafin ba dan sun sabawa sharadin sa na cewa kowane hadisi sai ya ga ya inganta li'anna halaysar ala shartina wa in kana min haythu ma'ana yukawwi ba'daha ba'da duk da cewa ta fuskar ma'ana sashin suna karfafa sashi amma kowanne in mun bihi shi kadai bai inganta ba dan haka na kyale su ba wai dan na jahilce su ba وليس للمانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به waɗanda suke cewa kar a yi wa annabi salati cikin tahiyar farko ba su da kowane irin dalili da ya kamata a kafa hujja da shi kama fassaltuhu fil asl kamar yadda na rabe cikin asalin magana kama anna al qawla bi karahati ziyadati fi salati alayhi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhud al awwal allahumma salli ala muhammad mimma la asl lahu fi sunnati wala burhana alayhi akwai kuma waɗanda suke maganan cewa makaruhi ne ziyada cikin salati ga annabi a tahiyan farko makaruhi ne a ƙara kalmar Allahumma salli ala Muhammad min ma la asali fi sunna yace wannan inkari nasu ba su da wani asali da suka dogara da shi a sunna wala burhana alaihi ba dalili kansa bal nara anna man fa'ala zalika lam yunaffiz amran nabiy sallallahu alaihi wa sallam al mutaqaddim wato su suna ganin wanda ka ce Allahumma salli ala Muhammad shikenan kar ka ƙara wani abu akan Allahumma salli ala Muhammad ka riga ka ansa ka biya bukatar cewa kai wa annabi salati albani ce ba su da wata madogara cewa anan ake tsayawa ba su da hujja kan wannan yace bari ma abin da muke gani shine duk wanda yace Allahumma salli ala Muhammad an gane ko bai kawo alu ba Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali bai kawo ali Muhammad ba kawai yace ala Muhammad ya shiru bai ce ali Muhammad din nan ba yace lam yunaffiz amran nabi sallallahu alaihi wasallam bai bi umarnin annabi ba almutaqaddim wanda ya riga ya gabata dan annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ila zuwa karshe wal bahsi tatimmatan awradna ha fil asli wannan bahasi yana da sauran bayani kuma sai a wani wurin daban kuma kenan abinda dai Sheikh Nasiruddin Albani yake so ya ce mana a wannan dunkulallen bayani anan shine wato ana yin salati ga annabi a cikin dukkan wani karatun tahiyya ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta karshe kowace sai kai salati ga annabi farko kenan in za ka yi wa annabi salati kuma cikin tahiya dole ka shigar da lafazin al dinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad matukar kai wani salati da bai kunshi salati ga alin annabi ba da wata siga ta ka ta daban to kar ka dauka cewa ka bi umarnin annabi dan annabi da zai koyar da sigar cewa ya kolo Allahumma salli kaga sai kawo sigar a jere idan ka canja da wata siga taka yanzu kai wa annabi martani kenan kun fahimta wannan da kyau وعلمهم انواعا من صيغ الصلاه عليه النبي ya koyar da sahabbai nau'ika ne masa salati nau'i na farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to kun ga wannan shine lafazi na farko kenan daga cikin lafazan da annabi ya koyar da sa wa haza kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance da kansa yana karanta wannan a cikin sallarsa riwayar wannan kuma ya tabbata ne a cikin musnad da imamu ahmad da imamu tahawi bi sanadin sahih wa shaykhani bukhari da muslim sun rawaito sai dai su musu kara kalman ahli baitihi ba an gane ko kawai sun kawo kalman ala azwajihi wa zurriyyatihi an fahimta nan da kyau ba da yasa lamba da kasa aula ma qila fi ma'ana salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama qawlu abil ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace salatullahi ala nabihi salatin Allah ga annabinsa yana nufin sala'uhu alaihi wa ta'zimuhu yadda Allah ke yaban annabi yake girmama shi a fadarsa ta mala'iku wa salatul mala'ikati wa ghayruhum alai salatin da mala'iku ke wa annabi ko sauran mutane talabu zalika min Allah ta'ala nemawa annabi matsayi a wurin Allah ko nemawa annabi ya ƙara girmama annabi Allah ya ƙara girmama annabi والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة abin da ake nufi neman daɗe da ba neman asali ba asalin ya riga ya tabbata ƙari kake nema a annabi gane ko wannan yace zakarahu al-hafiz fil fatih wannan bayani ibn hajar ya ambace shi cikin fatahul bari wa radda al-qawl al-mashhura ya mayar da martani game da wata magana da ta shahara cewa anna salatar rabbir rahama wanda suke cewa salatin Allah ga annabi shine rahamar Allah ga annabi kenan wannan ba magana ce ingantatta ba wa fassala zalika ibn al-qayyim fi jala'il afham ibn al-qayyim yayi bayani filla filla cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam bima la mazida alayhi bayanin da baya bukatan kari faraji'uhu ko ma ka je ka duba shi ba sai kana da littafin ba ba ne ce ko ma ka je ka duba shi littafi ne mai kyau wanda ya kunshi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wurarensa da hikimomin da ke ciki jala'ul afham fi salati ala khairil anam siga ta biyu daga cikin sigar salati ga annabi ko da yake ya fassara baraka ko wa barik ala muhammad me ma'anarsa albarka hiya nama wa ziyadatu ma'anarsa shine kari ko habakar abu wa tabrik addu'a bi zalika idan an ce at tabrik kuma shine yiwa nema wa mutum karin abu ko hauhawar abu fa hadha addu'a yatadammanu ita'ahu sallallahu alaihi wa sallam min alkhair ma ataahu li ali ibrahim wannan kuwa ya kunshi wa annabi addu'a cewa Allah ya kara masa alkhairi irin dangin da aka baiwa iyalan gidan Annabi Ibrahim wa idamata da kuma dawwamar da hakan ga Annabi din wa subutahu lahu da tabbatar da shi gare shi wa mudha'afatahu lahu wa ziyadatahu da dinninkawa Annabi da kara masa shi yayin da ka karanta wannan abin da kake nufi kenan siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan riwaya Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Nasa'i duk sun rawaito ta an gane ko siga ta uku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali ibrahim kaga nan ba kalmar alakin innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wannan siga ta uku kenan siga ta hudu اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid wannan siga siga ta biyu Ahmad da Nasa'i siga ta uku da ta gabata tun can Ahmad da Nasa'i suka ruwaito ta da sanadi sahihi wannan kuma da makaranta siga ta hudu dinnan Imam Muslim da Abu Awana da Ibn Abi Shayba duk suka ruwaito ta siga ta biyar Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim a daidai nan ake tsaya wannan riwaya bukhari da imamun nasa'i da tahawi da imamu ahmad suka rawaito da sauransu siga ta shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid siga ta shida kenan ko riwayar imamu bukhari da muslim da imamun nasa'i siga ta bakwai ta karshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan siga kuma Imam nasai da Imam Tahawi suka ruwaito wa Abu Sa'id ibn al-Arabi fil Mujam bi sanadin sahihin wa Zahab ibn al-Qayyim li Muhammad ibn Ishaq fi sirrat thumma sahahu qultu albani ce wa hadhihi sigatu al-jam'u bayna Ibrahim wa ali Ibrahim ma'an a cikin wannan siga an kunshiwa annabi an hada wato cewa Ibrahim da Ali Ibrahim tare da juna wa hadha ma ankar Ibn al-Qayyim wa shaykhuhu wannan yana daga cikin abinda Ibn al-Qayyim suka yi inkari suka ce idan an ce Ali Ibrahim ya wadatar amma a ce Ibrahim wa Ali Ibrahim kamar maimai ne domin idan an ce Ali Ibrahim shi annabi Ibrahim din ya shiga cikin sa tare da iyalin gidansa to kuma a ware a ce Ibrahim kuma kadai to dan me to da haka Ibn al-Qayyim yayi inkarin wannan riwaya wa shaykhuhu shi da malamin sa Ibn Taymiyyah suka ce wannan riwaya bata tabbata ba kama sabaka bayanuhu ma ar-raddi alaihima yace wannan bayanin sai riga gabata tare da raddi da nayi musu inji Sheikh Nasiruddin Albani fala da iya lil ada ba sai na maimaita maka ba shi ya ce riwayan ta tabbata dan me za ku yi inkarin ta